الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك يا أمواء ما سأل البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi maɗaukakin sarki wanda yake hukunta dukkan al'amura. Mun gode masa da wannan ni'ima da ya yi mana, muka samu kanmu cikin rayayyu, lafiyayyu masu samun dama. a wannan rana mai albarka wacce take rana ta farko a cikin wannan wata na alfarma wata ramadan na wannan shekara ta hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da goma sha takwas ga watan biyu shekarar miladiya lissafi ya kama shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukacin sarki ya mana gamdakatar mun sha ruwa na farko yanzu kuma ya mana arziki mun zauna a majalisinmu na farko na karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da muke yinsa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagun jihar Bauchi, Najeriya. Allah ya wannan anguwa albarka, Allah ya wannan gari albarka da wannan karamar hukuma da wannan jiha ta Bauchi da wannan ƙasa ta mu Najeriya. Wannan shine majalisi na farko na gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara mai albarka da muka ambata lallai muna ƙara jirgina da godiya ga Allah maɗaukakin sarki muna roƙonsa kuma ya ƙara ba mu damammaki a nan gaba mu azumci wannan wata mu tsayu a wannan wata mu yi ibada a wannan wata mu ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa muna cikin masu rabo muna roƙonsa maɗaukacin sarki ya yalwata mana damammaki ya kuma sauƙaƙe mana dukkan al'amura kuma Allah ya mana arzikin kwanciyar hankali da aminci Allah ya yaye mana tsoro da firgici duk yadda musulmi yake Allah maɗaukacin sarki ya bashi aminci da zaman lafiya marasa lafiyar mu ubangiji Allah ka ba su lafiya matattun mu ubangiji Allah ka gafarta musu ba ko shakka akwai waɗanda bara mun yi wannan karatu da su bana kuma ba sa raye wasu mun yi da su suna raye amma Allah bai ba su ikon su halarta ba ko dalilin jinya ko dalilin ƙaura ko dalilin wani uzuri daga cikin uzurori da ba za su iya halarta ba to haka ne dama rayuwa take khasibatu wasi'a ba ita shi ne yau da kai gobe babu kai kuma haka Allah ya tsara hikimarsa ce ta hukuntar da haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa dukkan wanda muka saba yi tare da shi ajalinsa ya ƙare Allah maɗaukacin sarki ya masa gafara wanda muka saba yi tare da shi jinya ta hana shi zuwa ko na uzuri mai ƙarfi amma rayinsa yana tare da mu Allah ka cika masa lada ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wani tafiya yaki da aka yi yace inna khalfana bil madinati aqwaman ma salakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al yace a bayan mu a Madina mun bar waɗansu mutane wanda wannan tafiya da muke ta yaƙi babu wata hanya tsakanin dutse da dutse da za mu shiga mu gitta ko wani kwari da za mu gangara ko wani kuzuzzubo ko duhuwa da za mu ratsa face suna tare da mu habasa humul uzur domin uzuri ne ya rike su suna tare da mu a niyoyinsu suna tare da mu a cikin rabon lada to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu da masu niyya a cikin lada tare da cewa ba sa tare da mu a hakika. Karatu ne na Alƙur'ani tare da fassara a kan fahimtar magabata da kuma karambani na ƙarin bayani irin na almajiri. To haka muka ɗauko tun daga farko suratul baƙara, suratul fatiha muka yi baƙara har a shekarar da ta shuɗe muka sauke suratul Ibrahim alaihi salatu wassalam. wannan shekara kuma za mu tashi a suratul hijr insha Allah ta'ala sura ta take makwabtaka da suratu ibrahim gabanin mu je zuwa ga wannan sura ina roƙon yan uwa da don Allah a yi haƙuri da yanayin rayuwar mu tare a wannan waje na tsawon wata guda da zamu mun roƙi Allah ya shiga lamarinmu to idan Allah maɗaukacin sarki ya shiga lamarinmu mu kuma mu ba da tamu gudumawa wajen haƙurin zama da juna gurin zama ne wajen shiga masallaci ne wajen fita daga masallaci ne lamarin abun hawa ne al'amarin da ya shafi jami'an tsaro ne ‘yan agaji al'amarin da ya shafi mahukunta masallaci ne ko kuma ni kaina mai yawan surutu a kanku ko kuma alaramma da yake kaɗan-kaɗan ko malam rabilu da yake nunawa da yatsa kar wani ya ga yi haka ya ɗauka don kwalansa ya yi a yi haƙuri mu yi haƙuri da junanmu kamar yadda muka fara ɗin nan haka wata rana za mu zo muna ban kwana shekara nawa aka yi haka an daɗe ana haka za a fara kamar wasa kuma haka wata rana za a zo ana ban kwana an gama an rufe an tashi kuma idan muka tashi nan ba za a sake taruwa kamar haka sai kuma shekara ta sake dawo to mu yi hakuri tunda kawo ni da yunwa kawo ni da kishi ka yi da baibayi a harkarka ka rage surutu da tafaifaiwa duk wannan hakuri ne to haka ka yi hakurin zama da yan uwanka a karɓi dokoki a kiyaye dokokin masallaci da dokokin jami'an tsaro a kiyaye dokokin Allah kar a zo masallaci nan wurin karatu a zo kuma ba a kiyaye dokokin Allah ba ya zama ka cika ya zama ka cika bokitinka amma yana yoyo ka zo neman lada amma kuma kana ɗaukar alhaki kar ka zo da waya kana sako da waya kar ka zo wurin karatu ka zo ne neman lada ka zo ne ɗaukar ilimi amma har ai a tashi baka samu komai ba saboda ka shagala saboda ka shagala kana wasu abubuwa wanda ba su ne suka kawo ka ba to fa ka sani cewa idan ka yi tarayya da mu da gangar jikinka matuƙar zuciyarka ba ta tare da mu niyyarka ba ta tare da mu to ba za ka kasance tare da mu a cikin sakayya ba Allah yakan tsane masu wata manufa daga cikin mutanen kirki ko da kuwa sun yi gwamayya a cikin aikin kirki ya tsame masu wata manufa ya musu hukunci da manufarsu sawa'un mutanen banza ne suke aikin asha cikinsu aka san masu kyakkyawar manufa ko kuma mutanen kirki ne suke aikin kwarai cikinsu aka san masu manufar ƙarya masu manufar banza annabi sallallahu alaihi wasallama yake da nana Aisha za a yi wani lokaci da za a yi wata runduna da za su zo su kawo farmaki wa ɗakin ka'aba in sun sa in sun in sun tunkaro ɗakin ka'aba sai sun zo wani guri da ake ce mashi baida sai Allah ya umarci ƙasa ta ɓaye sai su rubza tun daga na farkon su har na ƙarshen su kowa zai rubza halakarsa kenan da na isha radiyallahu anha tace ya ma'aikin Allah yaya za a rubza da na farko har na ƙarshe cikin runduna mai tafiya tawaga mai tafiya ta yiwu a cikin su akwai 'yan kasuwa a cikin su akwai masu ƙetarawa makiyaya akwai 'yan kallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haka abin zai rutsa da su gaba ɗaya ranar tashi ne za a tashi ko akan niyyarsa innama al'amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa haka dukkan wanda yazo da niyyar sata takalmi ba biya sharri kenan matsayaci mai neman sharri kenan wanda yazo da niyyar sata takalmi aniyar ka tabika wanda yazo da niyyar lalube aljihu aniyar ka tabika wanda yazo da niyyar daukan wayar mutane a wajen caji ko a aljihunsu aniyar ka tabika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya shiga aku ya lalace hancinsa ya tuburbuda ya dungura cikin wutar jahannama taka wanda watan ramala ne ya zo har ya wuce bai yi abin da za a gafarta masa haka muna cikin wannan neman yardar Allah a irin wannan bigire mai muhimmanci a ce kai kuma abin da ya kawo ka sata da cutarwa sannan mukan samu wasu wasu lokuta waɗanda abin da yake kawo su ko dai mata masu biyu maza ko maza masu biyu mata a ce a wasu lunguna ana samun wasu suna ta hira ya taho tafsiri ta taho tafsiri ya kare ta wajen tafsiri suna hira akwai irin waɗannan ana samun irin wannan fitsara ba daidai wani ba mu da bukata ‘yan agaji ku bazu in kun ga ana hira a kusa da ku watsa nan ba wajen hira ba ne wajen karatu ne karatu aka karatu aka mu ko kai ne ka kawo ta dan wani ustazu ya taɓa mana tambaya ya turo tambaya aka rama kalla ina da wata budurwa mun shafu wai ka ji ba sun shafu to kuma ina so ina son ne in dora ta akan tarbiyya ta ahalus sunna idan za a je tafsiri shine nake zuwa in ɗauko ta sai mu tafi wajen tafsiri in an tashi sai na mai yasta ƙarfe goma sha dubun dare da shi da ita a roba roba wa budurwarsa sun shaku kuma sun zo kuma tafsiri la hawla wala quwwata illa billah kuma ya turo wannan zunguri ya takarda yana neman a halatta masa wannan barna Allah ya kyauta mu riko da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u don Allah ya cika mana lada Allah ya karba mana kamar yadda aka saba kuma ‘yan takardu da mukan fara da su gabanin fara karatun alkur'ani ba za mu ki ba amma ba za mu ce a kawo ba saboda tambaya a bar gudu ce fatawa a bar gudu ce sai in ta same ka dole ka faɗi gwargwadon abin da ka sani Allah maɗaukacin sarki ya datar da harsunan mu akan daidai za mu ci gaba da karatu da alaran malam Ibrahim Mahmud Salafi ya baba mai karatun nan mai daɗin murya Allah ya saka da alheri bana ma Allah ya sa yana raye cikin koshin lafiya haka za mu dora insha Allah ta'ala malam Rabilu da muka saba wanda yake kwatancewa ɗan uwanmu waɗanda suke da larurar ji shi ma na nan ya kama aikinsa Allah maɗaukaki da ta da mu Allah ramma za mu tashi suratul hijr farkonta sai ka karanta mana da yardar Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فهم يأكلون ويتمتعون ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون wannan sura ana ce da ita suratul hijr kamar yadda ya gabata haka Allah madaukakin sarki ya ambace ta ita ce sura ta goma sha biyar daga farkon alkur'ani mai girma a jeren biyar surori amma a wajen sauka ita ce sura ta hamsin da hudu ta sauka a bayan suratul yusuf alaihi salatu wassalam ta sauka tana da ayoyi guda casa'in da tara. Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ita da wannan suna suratul hijir kasancewar an ambaci wannan kalma a cikin sura al-hijir cikin aya ta tamanin faɗin Allah maɗaukacin sarki walakad kazzaba ashabul hijri mursalin ashabul hijir su ne samudawa mutanen annabi salihu an ce da su ashabul hijir saboda alhijir din suna ne na wajen da suke rayuwa sai aka danganta su da wurin wato ma'abuta wannan wuri alhijir amma ana nufin mutanen annabi salihu wadda bayani kan haka zai zo idan Allah ya kai mu kan wannan aya insha Allah. Wannan sura daga cikin surorin Alƙur'ani mai girma ita ma tana da wato waɗansu a saƙonni da ta ƙunsa kamar yadda kowace sura ta ƙunshi saƙonni. Sai saƙonnin saƙonni ne wanda wasu sukan maimaitu saboda muhimmancinsu, wasu kuma sukan zama sabbi. don haka ita ma wannan sura kamar sauran surori tana da saƙonni da suka zo a cikinta jinjin sai dai kawai a taƙaita a kan wasu don ya zama kamar wayar da kai ne dangane da halin da sura take ciki ga dukkan wanda yake bukata daga cikin wato abin da wannan sura take jan hankali da karantarwa a kai akwai tabbatar da zukatan mummunai wannan sura tana nan lashin mummunai ta kuma ba su ƙwarin gwiwa ta kwantar musu da hankali wanda haka yakan samu cikin alkur'ani mai girma a wurare da dama duk da yadda Allah subhanahu wata'ala yake barazana ta azaba da tsoratarwa amma wani lokacin idan ya ja mummunai a kusa da shi to mummunai hakan yakan zame musu kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin wannan sura ubangiji ta'ala yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ubangiji ta'ala ya kira almuttaqin masu takawa su ne muminai suna cikin aljannatai waɗanda suke cike da idaniya na dangin ababen sha Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma mun cire duk wani kuttu duk wani haushi da yake cikin zukatansu sun zama ‘yan uwan juna suna kan gadaje na alfarma suna fuskantar juna kuma babu gajiya ba jin ƙosawa ko ba za su fita ba suna nan a cikin wannan ni'ima ta dindindin da annashuwa da jin daɗi zaman dindindin Allah ya ce ka sanar ka shelanta wa bayina ni mai yawan gafara ne da yawan jin kai Allah kai mana gafara ta kai mu to haka Allah madaukakin sarki yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim yace waqtib janahaka lil mu'minin ka sassauta fuskanka ga mummunai kamar saukin kai haka Allah ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau mummunai saukin kai wannan duk a cikin wannan sura ne dan mummunai su ƙara jin cewa su ɗan gata ne a wajen Allah subhanahu wata'ala su ƙara samun nutsuwa Allah mun gode maka wannan sura a tana nuna mana cewa al'ada ce ta kafirai al'ada ce ta kafirai shagala da duniya da dogon buri idan ka ga mutum ko da musulmi ne amma ya shagala da duniya ina za ka duniya daga ina kake duniya bai da kowane yare ba sai na neman duniya zai iya walakanta sallah akan duniya zai iya walakanta azumi akan duniya zai iya zalunci akan duniya zai iya ƙarya akan duniya zai iya shirka akan neman duniya zai iya kisan kai akan neman duniya kaga wannan shi duniya ta sha kansa kenan da kuma dogon buri yana yi wa kansa kayan tebur yana shirya wa kansa doguwar rayuwa bai aje shekarun da zai da zai rayu a cikin wannan burin nasa yana saye-sayen abubuwan da bai aje shekarun da zai more su ba yana gine-ginen abubuwan da bai da bai aje shekarun da zai more su ba yana wa kansa time table na shekarun da bai tanade su ba to wannan halayya ce al'ada ce irin ta kafirai wanda Allah madaukakin sarki yace zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun su ta sha'anarsu ba su su ci su sha ka bar buri ya shagaltar da su wato kenan ɗabi'a ce ta kafirai mutum ya zama dogon buri da son ci da son sha rayuwarsa ta ƙare akan a ci a sha wannan al'ada ce ta kafirai shi da sha kan a musulunci gwargwadonsa Allah ta'ala yake wa kulu wa shirabu wa la tusrifu ku ci ku sha amma banda almubazzaranci kisa annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai ci abinci baya sanya kwano ya biyar baya sanya wa kwano ya biyar baya ruga hannunsa gaba daya a cikin baki baya katuwar loma kuma baya zaman dirshan don cin abinci abinci bai kai haka ba a wajensa kuma yana cewa ma mala abnu adamu wi'a'an sharran min batni dan adam bai cika wani koko da yake da sharri kamar cikin sa ba bai cika wani koko da yake da sharri kamar cikin sa ba yace bi hasab ibn adam al-qaymat yuqimna sulba ya ishi dan adam ɗan lomomi da za su tsaishe masa daga dan baya kamar loma uku haka wanda za su tsayar mashi da kashin bayansa maimakon yunwa tana sun fiyar da shi da ɗanci cin da in ya samu dama zai iya miƙewa ba tare da ya ji cikinsa ya ƙulle ba to shi kenan ya ci abinci ya ce to in ya zama dole in ya zama dole sai ka ci sai ce to ka kasa cikin kashi uku fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi ɗaya bisa uku ya bar shi na abinci ɗaya bisa uku na ruwan sha ɗaya bisa uku kuma ya yi numfashi wannan shi ne na ɗakirikiya shi ne dole sai ya ci da yawa to abinci bai wuce haka ba to amma wasu da sunan neman abinci suna rasa addini da sunan neman abinci babu abin da ba za su aikata maka ba to wannan halayya ce ta kafirai yasa Allah ya ce rabu da su su ci su sha abin da suka sani kenan yaran da suke ji kenan sai dogon buri da tsara wa kansu rayuwa ta baɗi ta shekara kuma ta shekara ta ba ko plus ko kawai wata koɗin ma ta sama an gama mata an gama tsara ta waha ce ake to kai ka yi takwas in ka gama takwas in so ni sai ka bada ni ma ne takwas in so ni ma ina yi takwas shi ma alajiwa ne shi ma sai ya takwas in ya so daga baya kai ɗin ka karɓa ka gani kamar an sayo a kasuwa shekaru halayyar kafirai ne mumuni ya ɗauki duniya ya ɗauki kansa a duniya kamar bako ko kuma ka ɗauki kanka a duniya kamar mai tsallaka hanya ban tsammanci mai hankali zai je tsallaka hanya ya zauna ba mai hankali ne ya je tsallaka hanya kuma ya zauna har ya aje kayansa kaga mai tsallaka hanya gaggawa yake tsallaka saboda kar a mai cutarwa ya cutar da shi akan hanyar to kamar haka ne duniya maƙetara ce in ka tsaya lasan zuma ko roman demokuraɗiyya to wani abu zai riske ka wanda zai cutar da kai daga ciki wannan sura mai albarka tana karantar da mu kaɗaitakar Allah da kuma tarin ni'imominsa akan bayansa Allah maɗaukacin sarki ya karanto mana wasu ni'imominsa a farkon wannan sura wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض فرشناها نعم والأرض فرشناها ومددناها وألقينا فيها رواسي لا وأنبذنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk yana karanta mana irin wato isassa da kaɗaitakarsa da baiwarsa a kanmu. Ko irin wannan jan hankali da Allah ya ce, wato jan hankali ne ga dukkan wanda yake yake amfana dukan mai imani zai yadda da kaɗaitakar Allah wasu al'amura ne wanda Allah bai yi tarayya da kowa a kasuwa ma a duk lokacin da Allah yake jan hankalinka don ya gwada maka ikonsa da ƙudurarsa irin iko da ƙudurar da kai ma ka yadda cewa ba wanda yake jayayya da shi a kai to yana so ya ja hankalinka ne zuwa ka fahimci cewa to yana da haƙƙi fa akan ka na ka bauta masa yana da haƙƙi akan ka na ka bauta masa zai ambaci sama zai ambaci ƙasa zai ambaci taurari zai ambaci wata zai ambaci rana zai ambaci dare zai ambaci yini zai ambaci duk wani abubuwa ne da babu mai jayayya a kansu tunda ake yini ake dare ba a taɓa yin wanda ya tsayar da su ba har yau a ce an yi wani technology da ya dakatar da zuwan dare an yi wani technology da ya hana gari ya waye ko wani technology da zai gabatar da ladi akan asabar babu duk ƙwarewar duniya wannan abu ba za a iya kutse a cikinsa ba ba za a iya kutse a cikinsa ba rana tana tafiya ba fashi wata yana tafiya ba fashi wannan ikon Allah ne hukuncin Allah ne ba wanda yake iya kutse a kan wannan al'amari to wannan Allah abin godiya ne akan wannan sannan na uku a na hudu wannan sura mai albarka ta karanto mana kistar babanmu annabi Adam. Wannan don ka san asalinka, in kana tinƙaho da jin kai wane ne, in kafiri ne, in mai mulki ne, in mai kuɗi ne, in wani ƙasaitacce ne, da yake ganin wasu kaskantattu, ko yake ganin annabawa marasa aiki ne, ko mabiya annabawa talakawa kaskantattu. to ga asalinku duka tushe ɗaya ne dukanku bai ɗaya ne wannan shi ma ita ma karanta suwa ce sannan kuma bugu da ƙari sai Allah yake ba mu labarin irin wato dambarwa da aka yi bayan ya halicci annabi Adam da ya ba da umarni mala'iku su masu sujada shekan kuma ya yi girman kai sanadin haka aka aka kore shi daga wancan masauki na aljanna sannan kuma aka tsine masa albarka to Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan labarin wannan dambarwa da irin matakin da ya ɗauka mummuna akan shaitan da kuma jarrabar mu da yayi da shi wannan shaitan sannan na biyar Allah subhanahu wata'ala a ya ambata mana ƙarshen makomar kafirai waɗanda suka bijire wa gaskiya wannan kuma ita ce sakayya da dukkan wanda ya ƙi ji ya ƙi ganewa ya ƙi yadda ya yi kunnen ƙashi to Allah subhanahu wa ta'ala shi ba a masa haka a shayi shi ko ka bi shi ka tsira ko ka fanɗare ka yi fajirci ya ɗauki mataki shi haka Allah yake subhanahu wa ta'ala amma daga cikin siffofinsa maɗaukakin sarki shine yana yafiya yana karɓar tuba duk lalacewarka duk fanɗarewarka ran da ka dawo ka tuba to Allah zai karɓa amma fa idan mutum ya ƙi kuma ya tafi akan haka to Allah zai gwada maka shi Allah shi sa da ya ba mu labarin annabi Nuh da yadda ya sha fama da mutanensa ƙarshe da abin ya gagara Allah maɗaukakin sarki ya ce fa aka zafi musaihatu mushriki fa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil yace inna fi dhalika laayatin lil mutawassimin da suka ƙi Allah yake sai tsawa ta cin musu da hantsi ya ce sai muka kifa su muka juya su faja alna aliyaha safilaha muka mai da ƙasan duniyar tasu ta koma sama saman duniyar tasu ta koma ƙasa wa amfarna alayhim hijaratan min sijil muka musu ruwan duwatsu gasassu Allah ya ce inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin abin da ya faru da su lallai akwai abin lura amma fa ga masu hangen nesa ga masu dogon nazari sannan ya sake ambata mutanen annabi salihu su kuma yace fa akhadhat hum sayhatu musbihin fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun Allah yace su kuma da safe da jijjifin safiya muka kan musu kuma idan Allah ya shiga wannan aiki fa ba a ci masa bari in ya shiga wannan wannan operation din shi to haka yayi wa mutanen annabi salihu da jijjifi sai ta karka tsammanin cewa da daddare kadai masifa take zuwa afa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah ko cikin dare ko da safe ko da rana ko da daddare idan Allah ya ga dama ɗaukan mataki akan fitsararru kawai yake da haka su mutanen annabi lutsu da hantsi lokacin da rana ke hudowa mutanen annabi salihu kafin nan da jijjifin safiya suke magana ta kare amma azna an kuma kan yaktubun abin da suke aikatawa bai musu amfani ba a wannan lokacin bai wadatar da su da komai ba Allah ka samu cika da imani hakan nan Allah ya ba mu labarin annabawa annabi Ibrahim annabi Nuh annabi Salihu Allah subhanahu wataala ya labarta mana wani abu daga cikin labaransu duk za mu zo mu karanta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa dukkan wanda yake mai zunubi ne mai fajirci to ƙarshe zunubinsa da fajircinsa za su kai shi ne zuwa ga halaka ba shi da nasara irin yadda aka hallakar da fanɗararru to haka Allah maɗaukakin sarki yake ɗaukan mataki akan dukkan wani fanɗararre wannan al'umma bisa alƙawarin da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba zai kifata ko ya ɓare ƙasa da ita ba ko ya rubuta sama da ita ba ko ya rushe gidajenta a kanta ba kamar yadda ya yi wa sauran al'ummomi amma fa Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa anna azabi huwa al-azabul alim azaba ta mai raɗaɗi ne tana jira dukkan wanda ya shirya cewa azabar yake so a masa to wannan Allah ba sarki mai adalci zai zartar da hukunci akan dukkan wanda hukunci ya cancance shi Allah ka samu cika da imani daga ƙarshe wannan sura ta karantar da mu lallashi da Allah subhanahu wata'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci Allah ya kararrashe shi Allah ya kararrashe shi shi yasa hikima ta Allah maɗaukaki lokacin da alkur'ani ya gama sauka gaba ɗaya sai ya zama rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai shi yasa cikin sahabbai daga Allah maɗaukakin sarki yace اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وصل لك تنسى بس وكما كوكا إذا سيدنا أبو بكر سيكوكا سيكوكا saboda tun da an gama addini addini ya cika alamar an gama wahayi kenan to lallai rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo saboda Allah ba zai bashi a cikin bakin ciki ba rarrashi ba ganawarsa da Allah ta hanyar wahayi ana saukar da ayoyi ana rarrashinsa sannan ana shiga cikin lamuransa wannan shine rarrashinsa shine kewarsa da aka gama wannan kuma to abin da ya fi alheri a gare shi ne a ɗauke shi shi ya sa sai ga shi kwana tamanin da kaɗan ya ƙara a duniya bayan alkur'ani ya gama sauka da haka alkur'ani yana yi masa rarrashi da cewa abokin hira ne a gare shi Allah ya ce inna kafainaka almustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun wa laqad na'lamu أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله يقول إنا كفيناك المستهزئين ما سمك إذجبي من إسمك من إسمك mu mun sanya zami zami da su kar ka daga hankalinka alladhina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akhar waɗanda suke shirka fa sawfa ya'lamun Allah yake da sanin zasu sani wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mun Allah yake mun sani muna sane cewa abin da suke faɗa yana kuntata maka zuciya mun sani abin da suke faɗa yana tayar maka hankali fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin kai ta tasbihi kana gode ubangijinka kuma ka ci gaba da sallah to ka ji laƙanin farin ciki laƙanin kwanciyar hankali ka ji maganin baƙin ciki ka ji maganin ƙuncin rai fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin kai tasbihi ka dinga subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah kana cikin damuwa bank sha'aba ham gham kana cikin bakin ciki da damuwa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa kun min as-sajidin sannan ka tashi kai sallah damuwa ta dame ka yi sallah yi ko da raka'a biyu kai tasbihi kai hamdala ga ubangijinka za ka yi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin Allah ya ce ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka ba fashi ka ci gaba da bauta har mutuwa ta zo maka ma'ana kar ka mayar da tasbihin da hamdalar kadai maganin bakin ciki kar ka mayar da sallah kadai maganin bakin ciki in ka ji farin ciki sai ka shiga walwala in ka ji bakin ciki sai ka nemi huta a'a ai ka riki wannan har mutuwa ta zo maka shi Allah zai rika control din bakin ciki da damuwa a gare ka idan kana ba da tazara kana tsallakewa to bakin ciki zai rika samun gurbi wata rana bakin ciki da damuwar su suka yawa tasbihin ma ba za ka yi ba sai ka ce ba za a yi din ba to kirka yadda a samu gap da har bakin cikin zai zo ya same ka kai tasbihi kai hamdala kai ta sallah wannan har mutuwa shine zaman ka lafiya wanda da bakin ciki ya masa yawa bai damu da Allah duk wanda kaga bakin ciki ya masa yawa bai damu da sallah ba Allah ka sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki yace alif lam ra alif da lam da ra mun sha faɗar wannan malamin tafsiri ma haka suke faɗa Allahu a'lamu bi muradi Allah shi yafi kowa sani mai yake nufi da alif lam ra masu ijtihadi duk sun yi ijtihadi amma ƙarshe zaman ka lafiya ka bar wa Allah dama ya ce fihi ayatu muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah don haka wasu malamai suka ce yana daga cikin mutashabih na alqur'ani mai girma irin alif lam ra mun yi irin su a baya don haka mun bar wa Allah madaukakin sarki wannan ilimi tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin Allah yake tilka malaman tafsiri suka ce yana nufin wannan waɗannan waɗannan ayoyi ne na alkitab wanda suke na littafi wa qur'anin kuma wani babban abin karantawa mubin wanda yake bayyana gaskiya yake bayyana shari'a shine alqur'ani wasu malaman tafsiri suka ce alkitab yana komawa alkutubul munazzala littattafan da Allah ya saukar shi kuma qur'an yana kuma wannan alqur'ani ma'ana kenan Allah yana da ayoyi na littattafan da ya saukar wa qur'anin sannan kuma yana da ayoyi na alqur'ani mubin wanda yake bayyanar da shari'a yake bayyanar da gaskiya kuma yake bayyanar da hukunce filla filla da ke da shi amma fassara farkon ta fi shahara a wajen malamin tafsiri ma'ana alkitab din alqur'anin ake nufi sannan qur'an din shi din ake nufi afku sifa abinda Allah ta'ala yake gwada mana nan shine ga wasu ayoyi ababen karantawa na wannan alqur'ani alkitab suna ne na alkur'ani alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja don haka alkur'ani sunansa ne kitab sannan kuma sunansa ne alkur'ani to Allah yana gaya mana cewa littafi ne da yake bayyanarwa yana bayyanar da gaskiya yana bayyanar da shari'a yuridu Allah liyubayyana lakum ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم Allah yana son ne ya muku bayani filla filla sannan yana son ya shiryar da ku sunnonin magabata na kwarai kuma Allah yana son ku tuba ya yafe muku Allah yana son ku ga mutanen kirki Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki ajja'akum min Allah nurun wa kitabun mubinun يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط المستقيم التي وانا حسي غاغاري يا غمكو daga Allah wa kitabun mubin da wani littafi wanda yake bayyanarwa filla filla haka alqur'ani masana suka ce da aka ce wa qur'anin aka yi nakira wa alqur'ani aka zo da tanwini wannan yana nuna cewa wato alqur'ani littafi ne mai girma domin wannan tankirin tankiru ta'zim tanwiru ta'zim wa qur'anin mubin wato wani gagarumin littafi abin karanta haka wannan na kira ta ƙara girmamawa Allah ya ce ruba ma ya waddu ladina kafaru law kanu muslimin ruba ma ko rubbama duk an karanta alqur'ani da haka amma duka yana komawa ma'ana guda ɗaya malamin larabci suka ce ruba ko rubba kalma ce da larabawa suka sanya ta don nuna ƙarancin faruwar abu akan samu wani lokaci yakan faru shine rubba ko ruba amma a uslubi na balaga za a iya amfani da ita ana nufin kuma yawa ana nufin yawa amma abin da anan Allah yake cewa rubama ya waddu allazina kafaru zai yiwu akwai lokacin da allazina kafaru kafirai za su burin za su so laukanu musulmina ina ma su musulmai za a yi lokacin da ko wani lokacin in za ka fassara shi da yawa a uslubin balaga sai ka ce sau da yawa sau da yawa kafirai za su so ina ma sun kasance musulmai to malaman sun tafsiri suka ce to wannan yaushe mana yanzu ne ana rayuwa kafirai suke burin zuwa musulmai ba wanda ya fassara cewa a nan gidan duniya ne za ke fata su zama musulmi a'a a lokacin da damu ne ba yanzu ba ne yanzu kan ai kyamar musulmin suke yanzu kan kullalle ne ma suke musu yanzu kan tuggu suke haɗa musu sun iya zube su haɗi su kitsa ƙarya da rubutu da saƙonni sun iya kowane irin kitsa-kitse saboda su cutar da musulmi ya ku kwantar da hankali wannan tsohon yayi ne kar kowa ya da hankalinsa ai amerika ta ce za ta yaki musulmai ai amerika ta ce ana kaza ana kaza a hau arnan gaske ma sun bar musulunci balle na ƙarya na yanzu wanda kuɗi ya fi musu addinin su arnan da suka yi arnanci da gaske wanda ba sa ganin komai a gaban su sai arnanci sun bar musulunci sun yi sun bar musulunci balle waɗannan ‘yan maula arnan maula wanda an ba su kuɗi shi ke an gama da su har ku ɗaga hankalin ku ba abin da za a yi wa musulunci addinin Allah هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره in ka ga dama ka ce al-mushrikuna in ka ga dama ka ce al-kafiruna duka Allah ya faɗa Allah ya ɗaukan mu kansa cewa ko kafirai ba sa so ko mushrikai ba sa so Allah ya riga da ya ɗaukan mu kansa li yuzhirahu izhar ba kaɗai yana nufin bayyanawa bane tsorawa ne li yuzhirahu wannan addinin Allah ɗaukan makansa cewa sai ya ɗora shi ala dini kullihi ai ala jami'il adiyan sai ya ɗora shi akan dukkan addinai haka Allah ya ce muna karanta a cikin Qur'ani sannan kan ka zo kana tsoron cewa wani abu zai faru me zai faru ba abu zai faru ba abin da zai faru to kai imani da Allah ka gaskata Allah ka gaskata Al-Qur'ani yaya ana karanta maka alkur'ani kana tsoron karatun jarida to ana gaya ma alƙur'ani ne magana Allah Allah ya ɗaukan mu kansa wannan addini zai ɗaukake shi kuma sai yace ko da kafirai ba sa so yace kuma ko da mushrikai ba sa so innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم Allah ce kafare suna ciyar da dukiyoyinsu don su hana addini guda mun bude gidajen rediyo da gidajen talabijin suna ɗaukar nauyi don a dakusar da addini ana kashe makudan kuɗaɗe ana ƙirƙirar abubuwa na technology don a cutar da addini. Allah ya ce, Allah ya san suna yi, ya faɗa a Alƙur'ani, kai fa ba gidaje ba ne kai musulmi. Shi yasa aka ce wa Ƙur'anin mubin ba abin da ba bayyana maka ba, don me za ka zama ɗan ƙauye ana maka barazana. Allah ya faɗa dama suna kashe kuɗi ya suddu an sabilillah don su hana yin musulunci. Allah ya ce fasayun fi kunaha za su ci gaba da kashewa babu fashi Allah zai ci gaba da tura su suna kashewa zai ci gaba da ziga su suna kashewa ingiza su suna kashewa sun mata kunu alaihim hasratan sannan su asara su faɗi ba nauyi sun mayu labuna a ci riba a kansu a ci nasara a kansu a galaba a kansu wallazina kafaru ila jahannama yusharun sannan a tattara su ta jahannama a watsa babu riba na riba shi da musulmi jama'a an gane don haka a nan gidan duniya bakin cikinsu da musulunci ba za ka ga suna burin su yi musulunci ba malaman tafsiri suka ce guraren burin wasu suka ce za su yi burin su yi musulunci ne a lokacin mutuwa idan mutuwa ta zo to wannan dubi faɗin Allah madaukakin sarki cikin suratul mu'minun hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihi barzakhun wa wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu kala rabbi irji'un sai ce ya ubangiji a kuma yadda ni kuma yadda ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ya ubangiji in na koma zan yi aikin kwarai amayan ni amayan ni lokacin mutuwa wasu malamai tafsiri suka ce ba ma ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin lokacin mutuwa ne za su yi fatar ina ma sun musulunta irin yadda fir'auna yayi ko hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu billadhi la ilaha إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لوكة متوى ربما يود الذين كفروا لكانوا مسلمين وسمع لمن تفسير سكة عن القيامة سكة ولا أبو ذي فارو عن القيامة شما القرآن يا فتح ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا الله يتي da za ka ga lokacin da za a tsitsiye mujrimai sun kifa kai sun yi tsumu-tsumu a wajen Ubangijinsu suna cewa rabbana abusarna ya Ubangiji mun gani lallai mun gani wa sami'na kuma mun ji yanzu ka farji'na na amal salihan a mana alfarma a mayar mu gyara inna muqinuna mun yi imani Allah ne ka wannan uzuri don haka wasu suka ce rubama ya waddu ladina kafaru law kanu muslimin a farfajiyar kiyama ne in sun ga arabu shine za su ce a maye su ko ba za a ba walau tara iz wuqifu ala nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minina Allah ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau rudu la'adu liman huwa Allah ce da za ka ga lokacin da aka tsayar da su akan wuta an yi fareti an zo bakin wuta za a ingiza su sai su ce ya laita na nuraddu ina ma a mayar mu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu ƙara ƙaryatawa ba rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wasu suka ce a'a abin da zai faru a cikin wuta ne a cikin wuta ne malaman tafsiri sun rawaito wani hadisi lokaci ba zai ba mu dama mu karanta shi ba amma zan ba ku shi a dunkule wato Allah zai haɗa kafirai da masu sabo a cikin wuta suna babbakuwa sai kafirai sai su ga musulmai masu sabo an gwama su a waje ɗaya ana lugudan azaba ce a'a ya aka yi haka kan na faɗi wani suna ka ce da kai nake sun ga sunan wanda suka sani kuma a sanin su da anguwarsu shi musulmi ne na zuwa masallaci sallah har suna musu akan musulunci da kafirci ga shi yanzu a cikin wuta inna kullum fiha ya aka haka sai su ce yi gashi nan ki a ku rufa mana baki kawai kuma dama dai addinin nasu duk dai abin da ɗaya ne sai Allah maɗaukakin sarki sai ya fushi ya ji kafirai suna goranta wa musulmai masu sabo a cikin wuta sai Allah sai ya fushi sai ba da umarni ya ce duka aje a tsamo su duk wanda musulmi ne a tsamo shi daga yau ba gori daga yau ba gori aje a tsunto su ina wane a tsunto su ina wane a tattaro su a tattaro su duk sai an tsunto su aje a kai su kogin rayuwa aje cu a wata riwaya idan aka kai su aljanna yan aljanna sun sa musu suna jahannamuna sunan su jahannamuna masu baka fiska tsofin yan wuta su kai kara wajen Allah ya ubangiji wannan suna ya ishe mu dan Allah a cire mana wannan suna sai Allah ya dakatar da ya sa a je a sake sa su a wani ruwa a gidan aljanna in an musu wanka da ruwan aljanna sai fiskar ta yi tas sai a raba su da sunan jahannamuna to lokacin da za a yi wannan jido ana ɗiba ana fitarwa rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimina sai kafirai su kama cizon yatsa ina ma mu ma mun yi musuluncin nan yau da an a tifa an fita da sun wada sun fita don haka malamai suka ce rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin anan ne za ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan labarin sai ya karanta alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin ubangiji Allah ka samu cika da imani ka tara musu da abin da ke daidai abin da kuskure Allah ta da gafarta mana Allah ka haɗa fuskokin mu akan ayyukan alkhairi a sa wannan mata cikin addu'a Allah ya ya bayyana ta tun da safe ta fita daga gidanta amma har yanzu ba a same ta ba saboda haka muna neman addu'ar bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita mata wahala a duniya da take Allah ya bayyana ta ubangiji Allah ya sa tana cikin halin koshin lafiya Allah ta'ala ya tsare mu a duniyar da muke Allah ka tsare mana gidajen mu da hanyoyin mu da gorakin mu da wuraren ayyukan mu da wuraren sana'ar mu da wuraren kasuwancin mu Allah ta'ala ka mana alƙin ni'ima da zama lafiya wannan kasa ta mu lafiya Allah ta'ala ka zama da ita lafiya shugabannin mu Allah ka sanya mu a cikin zukatansu ya Allah ka sanya mu zama damuwa a wajen su bukatar mu Allah ta'ala ka sanya ta bukatar ya ubangiji Allah ka arzuta su da mashawarta na kwarai Allahumma ahdina fi man hadai wa ahdina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa arzuta fi ma atai wa qina wa qina bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yadhillu man adayt tabarak rabbana wa ta'ala لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله